الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كتاب الأحكام ذلك شباب ماذا أن الوالدة يأخذ من مال ولده من يقول menene dalili ko nassin da ya zo annal walida cewa uba ya akulu ya samu an gani ya cira ko ya ɗiba min mali waladihi daga dukiyar ɗansa ana mutum yana da dama da tasarrufi da dukiyar ɗansa ko ba da shi an fahimci wannan yana da damar tasarrufi da dukiyar ɗansa ko ko bayi da shi shi ne za mu ji insha Allah قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أم المؤمنين عائشة الله شكرا وتردا أروتو دقرية دقرية تشيوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن أطيب ما أكلتم الله تعالى من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحات وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هكذا to yanzu kana neman tsayi tunda Allah ya bama mu da mu da manzanni a wannan babin ya yi taswiya abin yadda ya ce su haka ya ce ka ga babban aiki to sai kana neman hanyar da za ka ci halartunka shi ne hadisi yake cewa atsiyaba ma a kauce mafi halar abinda za ka ce zaman ya fi kusa da halar tsantsa shine min kasbi ku min kasbi ku abinda ku ne kuka ainihin sana'antar da shi ma'ana sana'ar ku ce ba kasuwanci ba ne mun gane wannan ba abin nan makamancin haka waɗansu mu'amaloli wanda wani abu na iya shiga tsakani wannan kasbu ne kai kai kai tsaye kuɗi ya shigo mun fahimci wannan ya ce to inda halatta abin da ya fi kusa da halatta shi ne kasbe misali aikin gwamnati kasbu ne ko ba kasbu ba ne kasbu ne mara so da aiki za ka yi kwadugo a biya ka haka ne ko ba sai dai irin abin da ke wajen aikin da zai sa a biya kaɗin ya danganta da inda ka tsinci kanka ko yanayin inda ka samu kanka mun fahimci wannan to shi ma kasu ne so da kwakwalwar kake amfani da ita jikin ka kake amfani da shi bakirar kake amfani da shi da wasu abubuwa na amma bambancin wancan da wannan kasun wanda shi ne asirar shi wancan aiki kai ijara ce tsakaninka ko na kai ka za a biya ka wannan kujela kafin ta ne ke ka da ka kirkira ka hada wannan aka siya mun fahimci wannan ko kuma ice ka je ka saro ka kasa ka siya duk yanda abin ya fi zamantowa babu wani dan tsakiya tsakanin ku to ya kusa da ya zamanto halal amma din da ya zamanto akwai wani tsaka tsakiya tsakani to yanayin yanda ake samu tsaka tsaki yanayin yanda yiwuwan shigowar wani abu tarkace ke ake samun nan an fahimci wannan tsara ka inda mutum zai je ne kuɗi ne idan ka bi ka bi za ka kasbu ne min kasbihi ne to sai dai wanne ne ake nufi shi ne al'akarar wanda ya fi kusa da kila ice ka je ka tsaro ka kasa ko wani abu ne ka je ka kirkiro kai tsaye ka sana'antar da shi ka sai da aka ko kila ya yanke maka farce ne ka biya shi ko ko makamacin haka to sai ka kiyasta kasbu da ake da shi wa inna waladakum kuma ku sani lalle ƴaƴan da kuka haifa min kasbikum suna daga cikin kasbuku ko ba su ciki yawa kaji saboda kai ka san zufan goshin da ka sha ko ba haka bane yawa tun kafin ka samar da shi har zuwa sun da ka samar da shi har ka tarbiyyantar da shi har ya girma har har har ko ba haka bane yawa to tun da an ce yabu ma a kaltu min kasbikum sai kuma aka ce wa inna auladakum min kasbikum dilalatul ikram me yake nuna tun da ka gwamu wannan da wancan me yake nuna kenan mafi da da tsoron abin da za ku da shine dukiyan ƴaƴan ku shine dilalatul ikram din an ce in a tsayawa ma a kaltu min kasbikum mafi halattun abin da za ku ci ya shi ne abin da yake min kasbikun wanda ko kuka tsorore shi ko kuka aikata shi kuka samu to ƴaƴan kuma daga cikin kasbikun kenan dukiya kuma daga cikin min atable halal to da ka in ka taɓa dukiyar naka ƙarƙashin wannan hadisin ka ci ko ya sani ko bai sani ya ɗaya daga cikin mafi kyawun halas ma mafi daɗin halas ɗin ne yana daga cikin atsiyar mafi daɗin halas mun gano wannan kuna gane wa duk قال وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا حقيقه cikin malaman hadisi akwai wanda ya rawaito wannan hadisi ana Umar ibn Umair an ummihi an Aisha kun ga an ce an ammatihi a can daga gurbar da ko nan kuma an ce an ummihi daga mahaifiyar an aisha wa aksaruhum qalu an ammati an aisha sai dai mafi yawa sun ruwato shi ne an ammati an aisha ba an ummi an aisha to ammatihim majhula ummihi din ma majhula aiban ko ummihin ne ko ammatihin ne majhula ya ba a san ba yanzu a jinsi ya inganta ko yaro na eh kenan hadisi zaifi ne an fahimci wannan kash ko ko ma da lami والأمر على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره daga tun daga sahabbai zuwa wasu daga cikin malamai sun tafi a kan yadda abin da hadisin ne yake cewa kalu suka ce inna yadal wa inna yadal walidi mabsutatan mabsutatan fi mali walidi ya kullu ma yasha hannun mahaifi a shimfida take akan dukiyar mene ɗansa duk abin da ya ga dama ya ɗauka ya amfani da shi ko me ya ga dama ya ɗauka ya amfani da shi ba fa ana nufin wani ya tambaye shi bane a'a yadda zai ɗauki nashi ya amfani da shi haka zai ɗauki na ɗansa ya amfani da shi don nashi ta ce yana da wannan yi amma wa tsara ba abin wasu ce in la ya kudu min malihi illa inda hajjaci ilai ta ce ba zai taɓa masa dukiyarsa ba sai dai in yanzu haja ce bukata ce ta sa shi haka to a nan wajen in bukata ta taso masa bukata ta fashi haka nan to ya halarta ya taba a to na farkon ba bukata zai taba ya kamata mu gane haja din nan tunda malamai ke magana sai mu ɗauko hajar na a mizanin shafo yawa wa kulle ma hurrima ya zari'a ke juda lil hajjaji ko kal'ariya duk abin da yake asali haramcin shi ta dunyalin zariya kenan ba shi ne ainihin haram din ba sai dai zari'atu ne ilal haram to irin wannan abin haja na iya sa na iya ba ka daman taba shi to kenan ashe bukatuwa ne ake nufi kai a karan kana ka shiga wani yin hali na bukata da kai lura ba fa kenan bukata a iya dan kau da kai kuwa iya wani manejin ko kaza to amma saboda me za ka yi ta maneji karan hama ko ba haka bane bayan ka san cewa ko ba haka bane a kaga yan kai hamma na kai ka jake sai dai ka ce mishi in ba shi idan hannunka ba zai kawo ya haka ce kira min shi ko ba haka bane da to ka je yanzu ne ko sai ka yi bayani dogo sanarwa ne kawai to ba kuma roko ba ne sanarwa ne an fahimci wannan ko ga sa san shi nan ga naka sai an ce maka wannan ya tsare ka ce to shi kenan bari mu gani da ka tashi gani sai ya ga yaron ka ya sauke abubuwa za a shiga da su kyau ba sai ku ce tsaya ba kai mushi wancan sauran su kawo nan in yi zai ce na ga bakwai ta ce ai baba da ta kai kusan sai ta ce ɗauki biyun ka tsara ba ba ya kawai kun ga ma'ana haja kenan amma idan aka kalli wancan ma'ana abin nan na farko ana nufin tasarruf kawai kamar yadda yake dukiyar ka ce za ka iya ɗauka ka ba wancan ka ɗauka ka ba wancan ka ɗauka ka ba wancan magana farko haka yake ne amma wannan bukata ce kai a karan kan da kake cikin ta to yanzu sai ka roƙe shi to in ya yarda ka cewa ba sai ya yarda kana da wannan right ya kace mutum ne ba haja ce kake da shi wal waladu min min kasbi abi wa Allah ya kare insani illa ma ta'a ko kace al waladu min ta'ayi abi ɗaya da cikin dama ya ce mana wakil babi amman an jabir ko ko lafazan hadisin jabir kenan alwalad min sa'ayi abi shi da da kake gani yana daga cikin sa'ayin mahaifinsa shi sa ga malamai sun dogon tattaunawa akan lokacin da mutum ya kwanta ya rasu waɗanne ayyukan alkhairi ne idan wani yayi zai cimma zai cimma suka ce idan ibada ce maliya ibada ta dukiya to ko ba ɗan da ya haifa ba idan an yi zai kai masa an fahimci wannan ko ba ɗan da ta haifa kawai sai zo ya gina masallaci ko gina wani wata rijiya ko makamanta haka kawai da ta kanwar mahaifiyarsa to tun da ibada ce maliya Allah zai kai mata wannan yau amma ibada wacce take ta abudiya ce fa sai wasu malaman alar asim abdullahi bin umar yana ganin ko ka ta alƙur'ani ka yi in dai mahaifi ne kaga ibada ce ta abuji yawa ladan zai iya zuwa ba gina mana wasu malaman suka ce ka in dai ibada ce ta abujiya idan aka ce ka kwanta ka rasu to shi kenan babu wani wani zai wata ibada ta abujiya a baka lafiya amma muhallin khilaf ne kamar da wace sai ibn umar na daga cikin masu fahimtar cewa in dai dan ciki ne to ko ibada ce ta abujiya ya da zai amma idan ba dan ciki bane ba dan tsotso bane sai dai ibada wacce take maliya kuma ku lura addu'a ibada ce ko ba ibada ba ce maliya ko ta abujiya idan mutum ya rasu sai dan shi ne ya masa addu'a addu'a za ta kai gare shi ibadillahi salihin ko ba haka bane ibadillahi salihin kaga wanda yana nuna mana a ƙarfin matsayin ɗa a wajen mahaifi da kuma ƙarfin matsayin mahaifi a wajensa sai ƙara da cewa me yasa waɗancan hadisan ba suna dilala akan cewa yana da iko ne da dukiyar ba suka ce saboda idan ya mutu shi ɗan in ya mutu dai bisa shida ma aka ce a bashi inda yana da ɗan namiji a cikin 'ya'yan shi kaga ba nashi ba ne ba zai hana matar ɗan cin gado ba ba zai hana 'ya'yan ɗan maza da mata cin gado ba wanda zai hana su kawai yayin shi ko ƙannin shi ko duka in ga uba to su sai dai su tsaya uba zai mun makoci an fahimci wannan eh na fi sha nuna ya tsare kuwa to tunda uba idan ɗaya rasu ba zai hana Allah ta'ala ga ya raba gadon shi ma dai an bashi yana da 'ya'ya wannan ɗan to an bashi ɗaya bisa shida idan kuma ba shi da 'ya'ya sai 'yan uwa ko ga uwa ga uba at least ga uwan nan sai ya ɗauki sai ya ɗauki biyu ya ce mata ta ɗauki ɗaya almuhim ashe ba dukiyar ta ba ce tunda ko bayan ba shi dare uba ba zai iya kwashe dukiyar shi na ganin wannan dalili ne ko Allah ta rasu na to alwali aka ce uwa za ta shiga ko ba za ta shiga ba A'a, bar ku lura da wani abu akwai iko na tasarruf akwai kuma girman iko na haƙƙi kawai girman iko na haƙƙi uwa na gaba da uba amma iko uba na gaba da uba ila muna fahimta ya kamata mu bambance na taɓa magana kan wannan ya kamata mu gane bambanci uwa tana da haƙƙi akan ɗa so uku a kan na mahaifi a babin kyautatawa amma uba ya fi uwa authority a kanta ila muna fahimta saboda yana da authority a kanta ita kanta da ɗan nata wale rijali alaihin na daraja da ka kalli tsarin musulunci a kan zaman aure ba ta da bukatun dogon bayani a kan wani idan uba ya ce ɗaruwan ta ce a'a yanzu abin da yanzu cewa a'an nan laifi ne a wurinta duk da ɗanta ne saboda uban ya riga ya ce yanzu ta sa wa mijinta tambayi na za a yi mata kenan ta sa wa mijinta ba maganan wai ɗa ya saba mata ba saboda haka nan da uba ake yi gaskiya kuma shi ma min ji ko inda alhaja to da tana da girman waccan haƙƙin na kyautatawa a kan shi so kaza ba shi a tun da babin kyautatawa ne haja to kenan min babi aula in dai har uban yana da wancan ikon domin babi aula oji zai zama tuye ta mata shi da ciki an fahimci wannan min babi aula ne ko kuwa a ta dai ci gajiya ne zai shi ne asali aiko amma tana da wancan haƙƙin insani ba so da ta lalle tana ci saboda darajar shi ne haihuwa sannan akwai nasi da ya ba ta wancan iko na haƙƙi ne so da ka kiyasi sahihi uwan na ciki kuma ma ni sai in ce musamman uwan saboda wasu misali wasu misali da yawan iyaye mata sun fi sanin halin da 'ya'ya ke ciki da dukiyarsu a bisa iyaye maza so da haka na iyaye mata sun fi sanin inna wance ko yayarka wance kanwarka kaza ga halin da suke ciki za ka yi musu ko ba sa su amma shi uba ya mamanta bai zama yana can mun fahimci wannan kuma da haƙƙi a kan dukiyar da dukkan su Allah ku na na shi ne ruwayar abdulhata amurgur shagar abi an jabi na farko ba an to maluka da abika ya zo ya kawo kara ne cewa baba na fa gashi gashi ya rasu wannan yana sai taɓa dukiya na ya ce kaza ce to ai an to maluka da abika da kai din ba wai dukiyanka ba kai ma gidan da ba dukiyar shi ba da shi ya dauka zai kai shi kasuwan bayi shi ma duk kan shi ne amma duka wannan zai shiga karkashin dai wancan inda inda ihminin ihtiyaji inda alhaji an fahimci wannan saboda wancan dalila nassin qur'ani ya ba ko mutuwa yi ga waɗanda aka gadar ma da duki sannan kuma wannan waki atul ain ne ko wata matsala ce ta faru ta kance la umu malaka amma dai nassosin sun zo ga wani can nassin ya zo ga wancan nassin kuma ba waki a ɗaya ba ce to ta'addud na waqa'iq din abubuwan da suka faru ya faru can da hadisi Abdullah ibn Umar da hadisi ba wanda ke hadisin babin mun ji cewa hadisin ya bari ko amma duka in ka tattara shi yasa sun zai ce hasanan sahih hasanan bi ta'addud al-turuq sahih min haythu al-ma'na duka za ka ga yana koma dai fal'akarar shi ne inda alhaji an gane wannan kuma yara musamman matasa da sauran sosai yana da kyau su san wannan idan ya zo ya aji abu maman shi ta ɗauka ta ba ƙanin shi ya ba da kyau ko ba haka ba ne ya ɗan yi ƙoƙari ya tara wani abu ƙanin shi ya ɗauka ya je a bani ya ce bar mishi shi kenan ko ba haka bane ko kana da mashin ka sai mota ta ce shikenan wannan mashin din kuma kanin ka wani sai ya dauka ita ce kawai to zaki shikenan an kulinci magana to ita ba ta san wanda bai da bukata ba sai da bukata ko bai da shi wake to wai magana ana nufin sayan kana da bukata ne ana nufin bukatan su ne ba na ba bukatan iyayen ake magana inda alhaja ai haja tihi ma ake magana ba wai hajjan wai wanda za su ba balantana ka ce ko kai da za a ɗauki kayanka an fahimci wannan? eh wato kun ɗauka ina zuwa kun ɗauka ana ku inda alhaja inda haja tihi ma kasa kenan ana maganar tasdikun tasarruf ne a cikin dukiyar bukatar su ne yanzu su suke sowa ne amfana da ita ai bukatar su ce ko ba haka bane shi ne ke so da gani kun ɗauka sai in bukatar su ne su ake banci in za ki amfani da shi ko ba haka bane ko kuma da bukatar yawancin shi shiwa ne ai bukatar da ya sa da ce maka haka nan shi wannan kara da mashin ka sai mota za ka ce to haɗa dama wane yana da bukatar wannan mashin da aka nan ba za ka kalli wanda ne da bukata na ci ka ba shi kuku me kake nufi
matsalar moto kamar kamar misalin mutum yana da mashin ya kai moto motar can akwai bukatar da ba za ta bukatar ba za ta mai ba na mashin mashin tana da wani hidima haka ne
motar ba za ta yi shi kuma kanin naka ko keke bai da shi sai kuma kana so ka haɗa biyu saboda ka samu bukatun duka biyun shi kuma ya ta wahalar zuwa kila wurin kilomita kaza kafin ya je wajen aiki ya dawo ko kafin ya je gona ya dawo ko makamancin haka nan sai ka enjoyin duka biyu shi yana wahala da guda ka gane yanzu ka fahimta yanzu sai kai fatan Allah ya baka budin da zaka iya samun wacan ka maida shikenan kawai wato almuhim wato abin da ya sa da ɗan buɗa mu fahimci uwa tana da waɗansu nazariyat dangane da bukatun 'yan uwa fiye da mahaifi ma ila muna fahimta fiye da mahaifi ma so da ka idan ka sun ce bawa na kaza ko haƙura da kaza ko ka sallama wannan sallama wanda kai bi ɗibin nan ba ka san irin albarkar da za ka samu sannan ka ji cewa ka gane cewa kuma ƙarƙashin wannan hadisin duk da an nassanta uba a matsayin shi na mahaifi ita ma mahaifiya ce tana kuma da nasi na kyautatawa musamman na kyautata mata fiye da wancan ka ko tabbatar in ta ce ka yi ba ka yi ba to ka zo biyo shi ta ce mata haka ka san sauran ko ba ka bari kuma a yadda za ka gane a sa ka abin da ba ka so in shi ne ikon rai kuma su sa ka abin da ba ka so ɗin ka yi shi ne cikin kai daɗin ne idan sai abin da kake so ne za ka yi a to ai kama kana so a yi kuma ya zama to za a iya sa ka abin da ba ka yi niyya ba ya nuna kana da manya ke za kuma iya hana ka abin da ranka yake so ɗin ka hannu to ya nuna kana da manya kana da isa su ke radda ba su sai kai ta kuka mun gane wani shi ne abin da hadisin yake magana suna da wannan authority din na ce maka eh karatu da bukatar ce ta tasu su kaka ɗaukawa bukatar ta yin personal bukatar su su wadda za ta ce maka yi ban da bukatar komi amma wani nake so ta yi mishi ai ba ma sa iya wannan iyaye nawa ne ke iya fitowa masu umarnin kai tsaye kaɗan ne ana samun jajirgattu amma kaɗan ne cikin wasu isharar ba wajibi ne ba ai ne ka gane abin da suke nufi to kawai ka je ka yi ya sa alkhairi za a samu ci gaba Allah ko za a samu ci gaba za a samu ci gaba sosai so da kulura kulura wani lokaci za a ga ɗakinsu ɗaya ma amma ta kai ta samun gunaguni to da ɗaya na ganin wanci wanci bai kyautata mishi ita kuma uwan ko shi uban suna ganin cewa ai ya kamata a yi amma suna jin ba nasu ba ne da za su ce a yi kaza ka za a yi balansin ko ba za a yi ba balansin ba uba da yawa za a yi balansin amma dai yana jin cewa bai da wannan authority yana ɗarɗarma wani lokaci ma ba su a ɓata ba shi mai halin rai ana ganin kama an faɗa ma ran shi zai ɓaci ne ɗabin da ke kawo maka matsayinka na uba ya dena ya dena ɗin mana don da ka nemo uwan shi ka samu da shi ya girma yana ina shi ya rayar da kai da yanzu akwai waɗansu mutane suna da wani iko kawai ba su gane ba ko suna mantawa ko ba haka ba ne suna da shi sai su kamar suna mantawa ne ko kuma suna raina ikon da Allah ya ba su ba sa utilizing ɗin wannan daman da Allah ya ba su ko suna under utilizing nashi ba su amfani da shi yadda ya kamata so da ka abubuwa ta ta barbarewa so da aka nan ya je ta kale shi an ce yana kwarawa sai ya kusa ma nan ya huda ta ya ba shi matsala gaskiya wala akwai da yawa daga cikin su shi sa na ce kaga iyaye mata it's a very good observation ma da iyaye mata suna da lura a kan irin waɗannan abubuwa za a ga ana saboda yanzu mincin nan ai a cikin mu da wani babu ma da ji man yusaru lahu ash-shay'u ma yusamu lahu min malil kafir mun gane wannan sai da matsar muhimmanci gaskiya iyaye su rinka sa ido a kan tasarrufu na dukiyan 'ya'yansu wajen ganin suna kyautata samun wanda ya kamata su kyautata bawo ma ja fi man yuktaru lahu shay wanda aka fasa mishi ko aka balla mishi ko aka kada mishi wani abu an fahimci wannan ma yi kama lahu min malil kafir to da me za a masa hukunci na daga dukiyan wanda ya bata mishi ko ya karya mishi ko ya fasa mishi shin kima zai biya an fa kima za a yi mata ya biya ko kuwa irin shi za a ce ya kawo an fahimci wannan zakara da ya gani ci yawa zakar nan dama ya kwana biyu ba na ganin shi kamo mun shi aka kama aka yanka shi irin shi ne an fahimci wannan to yanzu misal za a ce je nemo irin wannan zakaran ne ya bada ko kuwa kiman zakaran zai biya ai biya za a biya dama a fahimci wani za a ce sai an nemo irin shi ne nuna ya ce kama da nashi ne ma'ana yana da irin shi kenan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمر في قصعة وضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وتلك كم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تأيكا مع النبي صلى الله عليه وسلم دا أبنشي أن هنا أكن عائشة kun san kishi ma iyawa ne in ka iya in za ka iya haɗe wato za ka iya ramawa amma ba za ka iya haɗe ba za a yi ma kafa ne kawai na na aisha Allah shi kara mata yadda ya shahara idan annabi sallallahu alaihi wasallam na ɗakinta ya fi nishaɗi ko bai shahara ba domin sauran matan za su sa ransa a cikin kunci ne ko kyauta aka yi mashi a ranar sai gani yana farin ciki na musamman wata da tutun da haka ne kuma bari mu shiga sahun sauran yanzu yadda sun tsaya ke shi duk ranar da yake ɗakin ta kowa sai ta koma ɗakin ta sai ta kulle to amma sai su ma suka rinka fakon irin wannan ranar sai su aiko mu da kyauta kaga ba su bar mata duka ba aiko to irin haka ne wata rana yana ɗaki za ta haɗa mashi abinci yana da bukata bai shi da yake ɗakinsa ba ta kawo kwancinta ya taɗo ta kawo irin haka ne wannan hadisun mun fahimci wannan wannan hadisun humai ne an anasin daga kashin tsurufin hadisi yana bayana akan cewa da zainab bintu jihashin wannan ya faru ya faru da safiya a na safiya take dutse na ɗauka na fasa shi wata hanya take cewa saboda ba ta taɓa ganin mace da ta iya sana'anta abinci irin safiya ba to da aka da gani ta san kawai akwai da mu an gane wannan sau da haka an tuska shi a fashi fa'alƙat ma fi ha ta kifar da abin da ci faƙalar nabi sallata ta'amun bi ta'ami wa ina'un bi ina'i haka yanzu a wannan hadisi amma sauran turuk ɗin hadis sauran a hadis ɗin hadis abinci da ya ɓace ya ce ma'ana ci zarar ummukum mai ce kici ne kawai mamanku ya kama ce ku ci kunji aka ci sannan kuma ya ɗauko na ɗakinta mai lafiya shi ne ainihin menene wa ina'un bi ina'in ya ɗauko na ɗakinta mai lafiya ya ce a aika mata da shi haka wata ma san abin da ya faru ba sai dai in ta lura da kyau ta gaba na wajen nata ba ne za ta gane in ta ji labari ko ta ce da kyau
labari ba yake ta gane
to kun ga idan suka gane haka nan kun ga ita ma a nata ranar ita ma ba za ta mora ita kaɗai ba ko duk ranar na zagawa ko sai ta haɗa nata ta ajiye wata ta kawo da harji wata ta kawo da kawo kuma an ba shi zai ki amsa kusa wasu matan na da zafin kishin da idan ba ranar idan ranar girkinsu ne so duk wani abu ne kyau da ta ba ta so ta ga ɗayan tare mata ana kuwa ko magana haka ne eh shi yasa na kan magana na kan ce kun san kalmar adalci a wajen mafhum na kalmar adalci a wajen mata da mafhum da kalmar adalci a shari'a a mafi yawan lokaci sun yi hannun riga su suna ganin adalci a wurin in ya zuwa kansu ne shi ne kada ka saurari wancan ranar girkin ta ita amma fada ranar girkin wancan ne ta yi buduro mata ka saurare ta shi ma adalci to inda ranar girkin wance baya halatta ka saurari wance ko karɓi ihisani daga wajen wance manzala zai karɓi wannan zai karɓa ya ce ku ci ya kuma ɗauki na ɗakin ta ya biya a na ya sha ta zo daga ba ta dinga ba shi haƙuri saboda kishi ya ɗibe ta ta ya haka to ita ba wai fashewa ba wai asarin ya dame ta wannan ba matsala ba ne sai dai ɓacin ran mai gidan nata shine ya dame ta ta zo ta ba shi haƙuri shi kuma saboda a to ya riga san ɗabi'ansu ya sa koyewa za a iya sakewa ma kuma an ma sake ɗin a kuma hukunci kuma hukunci ɗaya ne wa yi jimenin misali bil misali wa ma laisa bi misaliyin bi ma ƙarfi ma idan akwai masar to shi kenan sai a biya shi almisul bilmisul idan ba zai yi a samu wannan masal ɗin ba fa ba za a samu masil ɗin shi ba fa shi kenan sai a biya da kima haka ana bila suka tafi a kai amma malikiya suka ce idan hayawan ne kima za a biya amma idan gairu ha ne fa suka ce misil za a nema wal'ala ijtihad din shi idan dabba ce aka ce ka nemo irin ta to kai na zaka fara amma idan gairu hani to suna an tashi aka yi galibi za ga ana iya samun irin shi amma wani lokaci za ga samun misalin hatta ce gairu hayawan ba abu ne mai sauki so da ka idan akwai masil nashi to shine asali idan babu shine sai aiki ne an fahimci wannan Allah ta yara shi ta amma idan wannan ya zamanto ila dabbar hadaya ce ta ɗauka ta kace sai kai ka kai amfani da ita za ka biya ko ba za ka biya ba za ka ba eh آمنين والخطأ وال إيه وال إيه والخطأ والإكراه والبيان بشير كبير ايوه الاسم والزمان يسقط عن اخلاقته ايوه في ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط الضمان في حقوق للملا ka ga wancan ya maulana ne amma haƙul fuƙara ne to da ka bai da laifin ya ya abin nan din atakin dabbar hadiya mistakenly amma tun da an yi ta ne dama za a kai mafukara ne to bai biya ya kai amma dai bai da laifi don misalin da na bada a ɗazu tun da kuskure ne ya ɗauka zakarar ta ce sai ya yanka ya su gana she ba na shi wani yanzu bai da laifi tun da kuskure ne amma dai zai biya amma da gangar ya fi zakarar makocin shi ya yanka ya ce nawa ne zan biya mun fahimci wannan a tuka ta ta'addanci ne wancan ko ya fake akuya sai yanka ya ce nawa ne kudin zambiya kaga mugunta ne so da ya sai yanzu da yadda aka riga aka yanka aka bari wani a cikin ya za Allah shi ya ce قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصأة فضاءت فضمنها له أولا لفظ كنت جاتيني النبي صلى الله عليه وسلم يا أرك قصأة أنغاني ومثلت أنا ce akushi ƙila an san akushi ya yi ko ana ji labarin shi ko fada a sai ya zama to ta tozarta gida ta ɓace ko ta fashe fada mina halin sai ya biya cewa aro annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akai asaran ta sai ya biya haka yazo a wannan lafazin ruwayan suwaid ibn abdul aziz an humayd bin thawri mun fahimci na wancan kuma sufyan thawri ne an humayd an anas yanzu yayi karo da sufyan sai bari mu da abin da tirmidhi yake قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ وانا حديثي غير حديثي غير محفوظ وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري أصح yace ni a fahimta ta suwai din nan yana nufin wancan hadisin sauri da yake ke rawaito ya kasa an fahimci wannan yace to hadisin sauri shine asa ismu abi dawud umar ibn sa'id ko wani abu dawud mai kuma kani can a isnadin farko alhafari yi dinta wanda kana abu da alhafari a isnadin farko mana wanda muka wuce na ba an fahimci wannan to hadisin mahakuci ne ruwayar sauri sun da kwanar da daga hadisun ruwa ke min hadisun mai kuma yi na tsawuri ne an ana babu ma da fi haddi bulugin rajuli wal mar'a da me ake gane yaro namiji ko yarinya mace sun kai ainihin shekara ko mataki na bulo an fahimci wannan قال حدثنا محمد ابن وزير ابن وزير الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليش وأنا ابن أربعة عشر فلم يقبل وردت عليه من قابل في ليش وأنا ابن خمسة عشر فقبل بالله دم عمر الله شكرا وسلم دايتي أكاون قبض النبي صلى الله عليه وسلم في ليش رأيك تياجي أن قال ياجي من أهد كنا لا تفي أهد أكتير عبد الله نشي ما أتي باش الله يدافش shekarar shi nawa ana muna arba ashara lokacin ne dan shekara ainihin arba'i ashara ko ibnu arba'i ashara na ɗaya shekara goma sha hudu daban ya kabari ne amma sallah bai ta ya ƙara cin abinci tukuna a ƙara tsayin an ba ta sabbin tsayin daban ya kabari ba wuri su alaihi min ƙabilin da shekara ta zagayo ka san an nemi ne sun ga irin daman da suka samu a hudu ko suka ce ba za mu bar su su sake ba shekara na zagayewa suka fito a hazar ko ba haka ba to shi ne yake cewa da aka zagayewa ta a hazar da sai aka kawo ne ma'ana ibu na hamsa ashara lokacin na kai shekara sha biyar ba kabila ne a nan sallallahu alaihi wasallam sai ya karfi ƙwada na fi wanda ya ji abin da hadisin ya ce kawai ana maganar zuwa yaƙi ne ko amma watan kirkitan shi yake da shekaru ba da shekarar sha hudu aka ce ya jira cikin bana ya kai sha biyar aka ce to aka tafi da shi قال نافع نافع يكيت وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز نابا عمر بن عبد العزيز لابار وانا حديث فقال فيت هذا حد ما بين الصغير والكبير kun fito nan da na sai ce oh to wannan shine bambanci ainihin katanga da ke tsakanin karami da babba kenan yaron da bai kai shekara sha biyar ba yaro ne amma ya kai shekara sha biyar to ya girma wanda istin ba an fahimci wannan sun makatawa haka ne an yi fara da liman ya bulugu kansa ashara to daga nan duk wanda shekarun sai kai sha biyar aka sa sunan shi a cikin mene a cikin rekod cikin listin wanda ake ba su daga bai mali ana ba shi albashi shi sai za ku fara karɓar na gudu kaga hukuma islamiyya ke to yanzu a da yanzu saboda Allah wanda dan shekara 15 din da yake da albashi a gwamnati Allah zai kama karban wani zai je na gadin da gasa ya bushe ya juya ya rika guda ila fa fahimta to ballantana ballantana hidiman abin da ya shafi ɗawainiyan karatun shi gwamnatin da ta ba da kan albashi ta aljihunka za ta kasa ilmantar da shi sai Najeriya ko Najeriya ake jira idan ka ji ana faɗin irin kuɗaɗen da ake badakalansu a ƙasar nan sai ka ba da gaske ba kuma duran da aka ballo nan ka ɗauka abin ya wuce hankalinka an ka tashi ballo wani waje sai ka manta ma da wani amma kullum kuma a ba kuɗi ne a ƙasan an bayyana muguntar ɗan najeriya ala muguntar ɗan najeriya muguntar ɗan najeriya kawai shi mugu ne shi sa muke addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu kirki wanda za su jajirce ko ba haka ba ana samun jajirtaccen shugaba guda daya za ku yi mamakin canjin da za a samu a ƙasa amma aka kasa samun ce Allah wani mutta ba ta cewa a kulla boya saboda an ke wadata a ƙasan ba ko ba haka aka ce ba aka ce a yi noma a yi kaza ko ba haka ba ne aka ce a bada tallafi a yi ko ba a yi haka ba ne an bada ko ba bada ba an yi noman ko ba a yi ba amma an samu sauƙin sai wahalar ta ƙaru ta nunno kuma kenan matsalar na da zariya ne sannan tana tare da mu Allah ya shirya ta قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم آه. نحو هذا سيدي ولم يذكر فيه أن, بن أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير أمخي من شوالنا الرواية معي أكي وين كان قال عن سفيان الثوري كيف ابن عيينة أنا شباب وانا أما سيدي وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع الرواية بن عيينة هنا جاري قال نافع نافع سيتي فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة wannan shine bambanci tsakanin wanda yake shi yana na cikin dai dangi an fahimci wannan ma'ana yaro ne shi za a kirga da shi sai dai an ba baban shi albashin shi ya ci a ciki ya ci a zambi mun fahimci wannan wal muqatila da wanda yake yayi sai fito a bu- a fita yaƙi da shi ma'ana wanda za a iya yanka mishi albashi to kaga haka ya zo a lafazin ibn ta lafazin ibn a sufyan sauri kuma wancan yanzu wanne za ku dauka an fahimci wannan kun ga can ya ce haddu ma bayyana asbagir wal kabir sun makataba an yi farada liman ya bulugu alhamsa ashara ko to babu ana ruwayar ibn ta sai dai ya ce an na haza haddu ma bayyana هذا حد ما بين الذرية والمخاجرة باب مغنى وانشان الكتابة الرواية بجاني بن قيينة وانوان يلاك الأوسع ابن قيينة قول الثوري ايه na sauri za ku ɗauka wanda ya ce a rubuta a rubuta mashi albashi me yasa za ku ɗauka لأن الثورية أوثق من ابن عيينة بكثير فذكر التاكل آداب الشيخ وثامن خطيب البغدادي بابي يبوئي من كان لا يلتفت إلى غيره إذا خلف باب من كان لا ي- لا يلتفت إلى غيره إذا خلف in ya ruwaita hadisi aka ce wani ya ruwaito aka sunnata shi ko sauraron kawo zai yi ruban da sauri bai kawo kowa ba ba ne banda sufiyanin sauri bai kawo kowa ba ba ne kuma daga ce ya kawo ta ƙadiyya tsakanin shi da ibn uyayyanata aka ce mashi ibn uyayyanata ya saba masa a hadisi kaza sai dai kawo hadisi ashirin na ibn uyayna daga wannan malam ya ce duk kurakurai ne zai da kirgo ashirin an ce ibn uyayna su a mata ya ce a to hadisi kaza ma da ya rute shiga yadda yake shiga yadda ya rute hadisi kaza sai da kawo ashirin da kuma kana cewa ya saba ne Hehehehe wani ma za ku ɗauka yanzu ana ganewa ku da ku rika ganewa da kyau da kyau za kuke gani irin su idan sun ruwaito hadisi sun ce ga yadda aka ba da hadisi ba kasafai wani zai kawo saɓanin su na karɓa ba gaskiya so da na su ne makin skin idan kana bin tsurufin harisun za ka gane haka su ne in sai rawaita akan ce in sai rawaita akan ce a duba a gani haka suwa ne su rawaita su ne idan kana rawaito yadda suka rawaita za a ce kai ma kana da hadda in ban da shi'uba ba mai da da shi ibn al-hajjaj to ko shi shi uba da kansa yace in dai sauri ya saba mu to mutan hakura yakan hakura to Allah ya ba shi hadda kuma Allah ya taimake shi in dai wai babin arwaci hadisi ne ya kawo maka yanda yake yadda kake zama kai tilawan Qur'ani kana so ka haddace haka yake zama ya tilawan hadisin yana so ya haddace التمامية الإسماعيلي الآمش عن أبي وائل عن ابن مسعود الآمش عن أبي تشكن داري أشعر مسلم داري كان الآمش عن أبي وائل بيجي ده من جمع من جمع سلا يملكما حديثي ممكن wani ba Allah ya kwana da shi cikin dare bayan ya tashi tsayana sauri ya yi ibadansa ya gama kuma sai ya zauna kawai sai jana amashan abiwa da anabin musulmi kuma da yake da haddan da in ya dabu ya haddace amma ka ba shi hadisi sai ya zo na yi mashi wannan tilawa in ya ɗauki hadisi sai ya mashi wannan tilawa ta ko ka ga waje waiwaye ka ba da in ya ji hayaniya toshe kudi ke so da in ya ji magana ya haddace ta amma kuma yake zama yake ma hadisi irin wancan saboda suka ce idan ya ɗauki hadisi baya wadatuwa da irin haddar da yake ci zama yake da Allah ya saka musu da alkhairi misali waɗanda suka ba da rayuwarsu irin wannan wajen kiyayo sunna an fahimci wannan sai wani ɗan karan kaɗan ya ce wasu zai zo rinka mace a kulkuli an fahimci wannan Allahu musa sai ka ji wasu maganganun ma wasu na yi ma wallahi kallon jahilci ne wallahi kallon jahilci ya ka ce laifin fuka قال أبو إيسى هذا حديث حسن والأمر على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري يقول المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشر سنة حكمه حكم الرجال suna ganin cewa yaro inda ya cika shekara sha biyar su hukuncin shiga hukuncin manya ne wa in ihtalama qabla khamsa ashara hukumu hukumu rijal amma da yayi mafarki kafin ya cika shekara sha biyar fa ya riga shi kenan kawai kenan ali islam din shine mene aqwa ko yaro yi mafarki to shine aqwa shine na farko fiye da shekara sha biyar amma idan ya shekara sha biyar a kirga shi a cikin kawai shi ma yana cikin rijal idan ce a cikin rijal ma na ta kalifi a haukan shi wa qala ahmad amma limam ahmad wa isa da limam isa suka ce al bulugh salasatu manazil suka ce bulugh mataki uku ne na daya bulugh 15 shine na daya mutum ya ga zaman ya kai shekara 15 أو الاحتلام ومفارقه فإن لم يقرب سنه كودا بعد فوشي كان شنورا إلى منافع ولا احتمال أوكي فإن لم يقرب سنه إذا ما هكا تقال شكرا شنورا ولا احتلامه ba kuma gane cewa ya farko bai yi wa kashe to farajin ba su yani al'ana ka duba mara shi a gani akwai wani abu ko babu so lura da shekaru dai mun diga hadisi na ko to shi kuma ihtilam fa menene hadisin shi Allahu akbar ga adadin nan wai za balaga al-atfal minkum al-hulm ko kaga wannan nasi ne sare akan kan ishtilaf wannan kuma nafi ne zahiri ko shi ma sariri ne akan isa shekara sha biyar nafi ne zahiri akan isa shekara sha amma ba nafi ne sariri ba ko ba haka ba ne sannan akwai nafi ma kan al'imbat haifo matsalatu waƙiyatu bane ƙuraiza sa'ad ibn mu'az ko duk wanda aka duba maransa haga cewa eh akwai wannan to shikenan ya isa mutum kawai hukuncin sa hukuncin manyan shi za ga ba komai shikenan hukuncin shi hukuncin yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka iska ce to wannan shi ma nasi ne zahiri akan ainihin imbatul ana din nan alama ce ta bulu amma wanda yake nasi ne kafa'iyu shine al-ihtilam din nan ga mace ko namiji ko alhaiba ga mata shine ainihin alama wata take kafa'i amma sauran jiyoyin na akwai tattaunawa da malamai suke da observations na malamai wanda ce ganin wancan hadisi ibn umar umma a ganin fa yaki ake yi to ba wai shekaru ba adadin shekaru aka kalla ba kawai ba litri mana yanayin kawai karsashin shi ne aka kalla sai ya zama to ko ayi da shekara shekara to da shekara ta zagawa ba ji kwarai da ta zo aka sake kawo shi ba fa nemo shi aka yi ya sake fitowa ne aka ce to je ka mun fahimci maganar nan ka ce to ai rawun da ya rawaito hadisin shi ibn umar shi ya ambata shekara 14 da kuma shekara 15 kace eh dama tun da yazo farko a shekara 14 a karo na biyu kuma bayan shekara ɗaya na yana ma shekara 15 ne dama shekara 15 ne kenan ya nuna cewa yaron da gairu muhtalin ba za a je yaƙi da shi ba mun gane wannan mun fahimci wannan ka ce so da haka ba wai nassin ya zai magana ne akan buluk ko rashin buluk sai dai kawai ibn umar yana ba da labarin shi ma waƙi atul ayin ne da ya faru a kansa walwaƙi atul ayin kuma ya ce walwaƙi al'ainiya kuma la'umu mana tunda wani abu ne ya faru aka yi hukunci ba za ka yi ta'amin ba amma dai na malamai suna kirga shi daga cin alamomi shi sa abu hanifa yake cewa shi abin da ya da shi a matsayin alama shi ne alaikila in ba haka ba in namiji ne a tsorara musu daga nan har zuwa shekara sha takwas in mace ce kuma har zuwa shekara sha bakwai haka abu hanifa ya ce an fahimci wannan ke saboda wancan nasi ne zahir amma ba wai a nasi ne wanda ta ɗan shige ba sauran ne faɗar da haka suna suna jinjina shi da yanayi yanayin da
wannan duka yana zagaye ne da ainihin al'itila ta fahimta shi ne itilafin mafarki ne yanayin yaran da da abincin da kan wahalan gona da sauran sai daɗe ba bai fara mafarki ba amma yanayin yanzu wasu dalilai sai ga yaro bai kai sha biyar ɗin ma ya fara mafarki to shi ne alaƙa sashi da mafarki ne wani za ka iya samun wancan imbacin ba bai fara mafarki ba mun fahimci wani ka iya samun wata akwai wancan imbacin ba wata fara ganin jini ba mun fahimci wani da shi ya sa wannan magana ihtilam din da magana alhaida din ta shi ne wallahu ala shi ne asah a wannan babu irin mace da ta fara da ta fara ganin jini kenan za ta iya ɗaukar ciki kawo da yan girma ko kenan hakanan shi ma duk namijin da ya iya fara inzali ya fara ihtilam kenan zai iya samar da ciki kaga an girma ne Allahu akbar